نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wasu su uku za su shiga addinin musulunci kuna so za ku shiga addinin musulunci dukanku kun amince za ku shiga addinin musulunci da amincewanku ne da yardanku da yancinku ko wani ya takura ku yace dole ku musulunta kowa da yardarsa da amincewarsa to zan gaya muku abin da ake gamsuwa da shi da yarda da shi mutum ya zama musulmi ashhadu ku faɗi abin da na faɗa ashhadu allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kuka ce daga yau mun yadda mun amince mun gamsu ba wanda ya kamata a kaɗaita da bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai kun yadda da haka kuka ce kun amince annabi Muhammadu manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da ƙur'ani da musulunci kun yadda da haka to wannan shine shiga addinin musulunci kowa ya gaya min sunansa ɗaya bayan ɗaya sunanka set wanda suna kake so a canza maka maimakon set shitu shitu shitu shine shisu ko to shisu ya zo a hadisi cewa yana cikin 'ya'yan annabi adam kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah duk da ba a kama sunansa a cikin alkur'ani ba sai mu ban maka shisu din shine ake cewa shitu da hausa to sai waye nabiyin kai kuma fa jamis to maimakon dabi jamis yanzu me kake so a dinga ce ma abdulmalik ya ce maimakon wancan suna na david james a dinga kiransa abdulmalik abdulmalik ko abdulmalik wanne ne ya fi abdulmalik almalik ko sunan allah ne malikul quddus salam maliku din shine da haka almaliku sunanka abdulmalik da haka za mu ci gaba da kiranka abdulmaliki wato bawan allah mai kowa mai komai kai kuma ya sunanka na uku sunanka tangos ok tangot ok to ai wannan sunan naka mai daɗi ne ko tangot ka gode wa Allah kenan to aban maka haka tunda ka gode wa Allah kuma mun gode wa Allah wane suna kake so a sa ma ibrahim a har yanzu dai san god din ka gode wa Allah har yanzu ibrahim wato annabi ibrahim inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim annabi ibrahim shine wanda Allah ya kama sunansa a cikin alqur'ani so 69 baban annabawa kenan da haka za a ci gaba da kiranka ibrahim duk ku ukun gaba daya Allah ya tabbatar da mu da ku a cikin addinin musulunci daga wane yanki kuka fito ok daga balanga to nan kusa kenan ko to Allah ya tabbatar da ku a musulunci kun yi karatu na me secondary an gama secondary to alhamdulillah to yan kwamiti aiki ya same ku sai ku je ku koya abdulmalik da shisu da kuma ibrahim addinin musulunci da suka shigo Allah ya tabbatar da su yanzu yanzu akwai abin da za a koya muku na gaggawa yan kwamitinmu suna nan a waje za su tafi da ku su koya muku sannan akwai makaranta da za ku shiga domin koyan addinin musulunci zuwa tsawon wani lokaci mu ba ku satifiket na cewa kun koyi addinin musulunci gwargwadon yadda za ku bauta wa Allahn da kuka yi imani da shi da kuma gwargwadon yadda za ku bi manzan da kuka yarda da shi Allah ya tabbatar da mu da ku baki ɗaya a cikin addinin musulunci فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo sha takwas sha tara ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu ci gaba za mu tashi cikin suratun nazi'at wanda ita ce sura ta saba'in da tara a tartibin alƙur'ani sannan wannan tana da ayoyi guda arba'in da shida tana da kalmomi ɗari da saba'in da tara tana da hurufa ɗari bakwai da sittin da biyu abinda wannan sura take koyarwa a tauhidu war risalatu wal ba'asu shine saƙon da take ɗauke da shi tabbatar da cewa ba wanda ya yi halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta kuma ya cancanci a kaɗaita shi da bauta da sunayensa da siffofinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan da yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin saƙon da Allah ya aiko annabi da shi shine za a mutu kuma za a tashi za a yi hisabi za a ware 'yan wuta da 'yan aljanna to arna da yawa ba su yadda da wannan aƙidar ba shi yasa ake tattauna ta a wannan sura da haka kenan aqidatul ba'si wan nushur wal hisab wannan sura take koyarwa mun ce wannan karkashin sa abubuwa ne da dama akwai almautu mutuwa akwai alkabaru akwai kabari akwai albarzakh shine wato barzahu da bahaushe yake cewa akwai alfana'u shamil mutuwar gaba ɗaya shakundum da kowa zai mutu akwai i'adatul khalqi dawo da halitta yadda aka suka yadda suke akwai alba'th wan nushur tashi da tattaruwa akwai alhisab yin hisabi da bincike akwai almizan nasabta mizani domin tantance ayyukan bayi as-sirat akwai haura siradi akwai alqantara wata gada tsakanin wuta da aljanna akwai annaru sai wuta aljannatu sai aljanna duk wannan yana ƙarƙashin imani da ranar lahira in ka yadda da lahira to ya lazamce ka dukka yadda da waɗannan abubuwan wanda suke ƙarƙashin lahira na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan Sura bil- biwawil qasmi da waw na rantsuwa, akwai ba'ul qasmi, akwai ta'ul qasmi, akwai wawul qasmi, shina kita wallahi, tallahi, billahi. Da haka Allah ta'ala waɗannan abubuwa guda biyar da za a lissafo su ne Allah ta'ala ya rantse da su a farkon wannan Sura. ya ce wannazi'ati Allah ya rantse da masu fincika asalin naz'u a kama abu da ƙarfin tsiya a fincike shi garkan wanda suke kaiwa matuƙa wajen fincika minal agraka yuguriku ihraq wato in ka kai matuƙa sai aka yi hazafin alif ya koma garko maimakon agraka sai koma garka saboda igraka ne ma'ana yugurikuna igraqan suna kaiwa matuƙa wajen fincikar rai na kafiri wannan shiƙati na shiƙa sannan Allah yana rantsuwa da masu cire ran mumini na shaƙon cikin nishaɗi wato mala'ikun da za su ɗauki ran mumini sukan cire ran ne cikin sauƙi shi na kafiri fincika ake ja ake da ƙarfin tsiya wasabihati sabha Allah yana rantsuwa da masu ninƙaya ninƙaya suwaye masu ninƙaya masu sauri da gaggawa wajen isar da saƙon Allah malai ce annazi'atu akwai maganganu guda bakwai wajen fassara annazi'atu na farko annahal mala'ikatu tanzi'u arwahal kuffari Allah ta'ala yana rantsuwa ne da mala'iku waɗanda suke cizgo, suke fuzgo, suke ciro ran kafiri, in ji Ali bin Abi Talib radiyallahu an da Abdullahi ɗan Mas'ud a ruwaito wannan daga Malam Atiyatul Aufi ya ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas. Ice hiyar mala'ikatu tanzi'u nufusa bani Adam. mala'iku ne masu fincika da cizga da ja na ran ɗan adam wannan shine fassarar malam masruq kuma ita ce fassarar da malam ibnu kasir ya rinjayar na biyu annahul mautu yanza'un nufusa Allah ya rantse da mutuwa qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun shine masu ɗaukar rai kenan ji malam mujahid na uku anna hannafsu hina tunza'u Allah yana rantsuwa da rayuka lokacin da ake fincikar su ji malam suddi ko na hudu anna hannujumu tanza'u min ufuqin ila ufuqin tatlu'u thumma tagibu ana nufin taurari wacce take ciruwa daga wannan ɓangaren ta koma wannan ɓarin sannan ta ɓuya sannan ta hudo ji malam hassan da malam katada da malam abu ubaidata da malam akhfashu da malam ibnu kaisana fassara ta biyar annahul qisiyu tanza'u bisahmi ana nufin wato baka tsarkiya din nan lokacin da ake ɗana baka a taɗe lokacin da ake harbi domin kare addinin Allah duk da wannan sura ta sauka ne a makashi yasa a cikin at-tahrir wa tanwir bayan na bin ashur bayan ya kawo wannan fassara yace to in ma an dauki wannan fassara sai dai idan ana nufin razana wato su quraishawa domin a lokacin ba a yi umarni da ayyaki ba qala hu malan ata'u da malan ikrama fassara ta shida anna hal wuhushu tanzu'u wa tanfiru ana nufin dabbobi lokacin da aka fincike su aka firgita su suka ranta a nakare in ji malam mawardi na bakwai anna harrumatu ana nufin maharba yadda suke finciko daga cikin kwarmi su finciko kibiya su ɗana su harba in ji wannan in ji malam sa'alabi to bayan an kawo waɗannan fassarori guda bakwai wacce ce ta furin jaye sai malam ibnu kasir ya ce qala ibnu mas'udin an ruwaito daga abdullahi dan mas'udi ya ce wannazi'ati gharqa da masu fincikar rayukan kafirai su kai matuƙa wajen fincika shine yace almala'ikatu ya nuna hina tanzi'u arwaha bani adam lokacin da take fincikar rayukan 'yan adam faminhum man ta'khudhu ruhahu bi usrin akwai wanda take fincikar ransa da tsanani fatugriqu fi naz'iha ta kai matuƙa wajen fincika wa man ta'khudhu ruhahu bi suhulatin akwai wanda ake fincikar ransa da sauƙi wa ka'annama hallathu min nashatin kai ka ce an warware shi ne daga dabaibayi wa huwa sahihu wa alaihi al-aktharuna malam ibnu kasir yace wannan fassara ita ta furin jaye fassara annazi'atu da mala'iku ice fassarar da ta furin jaye kenan kuma mafi yawan malamai suna kan wannan kuma ita ce ingantacciya shi algarku ismun uqima maqamal igraq asalin garku masdar ne na garaka ya guruku amma igraq masdar ɗinsa a garaka ya guruku igraq shine yace an tsayar da garku a matsayin igraq قال مال ابن قتيبة يقول والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس يعني أنه يبلغ به غاية المد yadda ake jan baka a taɓe sai an kai can ƙarshe sannan a saki to haka nan mala'iku sai sun kama ran kafiri sun taɓe shi da ƙarfi sannan sai su sama da shi shi yasa kafiri ya fi kowa jin zafin mutuwa da wahala tun da shi dama bai shirya wa mutuwa ba ta zo masa wannan shiqati nashtan da masu cire ran mumini cikin nishaɗi cikin farin ciki kuma cikin sauƙi an ce mala'iku ne kamar yadda mal ibn kasir ya gabatar sun mafi ma'anar kalami ƙaulan annaha hina tanshitu arwahul kuffari hina tukhrijuha bil karbi wal gammi lokacin da rayukan kafirai suke wato a kulle ko a ɗauraye lokacin da ake fitar da su da baƙin ciki da ɓacin rai malam muƙatile ce yanzu malakul maut ruhal kafir shi mala'ikan mutuwa idan ya zo cirarren kafiri fa'iza balaga turkutahu idan ta kai wato nan karankarman ƙashin wuyansa saboda haka sai ya ja ta da fincike ta da ƙarfi shine garka hafi halƙihi sai makure ta a cikin makogoransa fayo azzibuhu fi hayatihi don haka tun a duniya zai fara ɗanɗana kuɗarsa summa yanshuquha min halqihi sannan ya kware ta kamar yadda ake wato yi ma rago fiɗa asalin nashdu ana cewa kushidat shine a fede abu a cire fatarsa da ƙarfi to shine su ma ana fincika wannan kamar yadda ake ayyaji zubuha yana fincikarta da ƙarfi kama yunshadu sufudu min as-sufil mubtalla kamar yadda ake ciro ake kama wato abin nan ɗin a kum wanda ake yi ma dabba gyaran gashi da shi to idan an jika gashinta in ana ja ya fi zafi shi yasa ake bari sai ta bushe tukunna to irin haka kafiri kama ana jan gashi ne wanda yake jiƙaƙƙe da ruwa kuma a kafa masa kum ana fincika a ce sai an taje shi da ƙarfi kaga ciwo za a ji a ji zafi sosai to haka ake ɗaukar ran wanda yake kafiri ko tanshutu arwahal mu'minina bi sur'atin tana zare rayukan muminai cikin sauri kama yunshatul iqalu min yadil ba'ir kama yadda ake kwance da baibayi da tarnaki daga kafar raƙumi idza hulla anha idan an warware mata in ji malam abdullahi dan abbas malam farra'u yake cewa ya ji larabawa suna cewa ka annama unshida min iqalin kama an warware shi daga dabaibayi ko daga ƙaidi da aka yi masa alƙawli sani annaha anfusul mu'minina ana nufin rayukan muminai shi an nashitatu nashita masu ciran rayukan muminai cikin sauƙi tanshaɗu indal mauti lil khuruji lokacin fita sai mumini ya dinga nishaɗi ba wai nishaɗi kana jin daɗi ba fitar rai ba abu ne mai sauƙi ba amma dai za a sauƙaƙa wa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi mutuwa tana da ɗaci mutuwa tana da zafi amma kai da kake jin zafin a matsayinka na mumini amma sauƙaƙa maka kenan cikin sauƙi shi kafiri ƙunƙuna yake ciki da bala'i to saboda haka abin da ake nufi kenan daga abdullahi dan abbas ana nufin wannan sannan na hudu annujumu tanshaɗu fi ufukin ila ufukin ko ana nufin taurari waɗanda suke tashi daga wani ɓangare su koma wani ɓangare ai tazhabu in ji malam katada da malam abu ubaida da malam akhfashu ana ce ma dabba wacce take daji nawashid saboda nashid ana kiran mai wa'azi wanda yake adda'i almutajawwil mai wa'azin da baya zama gari guda a kiran shi nashid ma'ana kullum a cikin aiki yake tashi daga nan koma can shi ake kiran nishadi wane yana cikin nishadi ma'ana yana cikin kazar-kazar da kai komo da rashin zama guri ɗaya saboda haka wani kamar ɗan shila yake in ka aje shi ana yi ka same shi a can baya zama guri guda to suka ce wannan ma ana kiransa nashid ita ma dabbar dawa ana kiransu nawashin li'annaha tazhabu min mawdi'in ila mawdi'in saboda tana tashi daga can ta koma can amma suna cewa amsat humumi tanshidul manashida ashama bi tsauran wa tsauran wasiqa yake cewa amsat humumi bakin ciki na ya wayi gari tanshidul manashida tana zagayawa da ni mazagaya ashama bi tsauran wa tsauran wasiqa wata ran ta kai ni kasar sham wata ran ta kai ni ƙasar wasiɗa fassara ta biyar annaha nafsu hina tanshiqu bil maut rai kenan lokacin da aka yi mata bushara za ka yi kyakkyawan mutuwa domin a lokacin mutuwa kowa yake ganin makomarsa saboda haka mumini daɗin makomarsa sai ya ɗauke masa rai har a cire ran ma bai ji zafin ba shi kuma kafiri in ya ga mummunan makomarsa wahalar da zai fuskanta ana fusgarran ko ba cikin sauƙi yadda zai samu sauƙi ba wasabihati sabha da masu asalin sabhu yana nufin ninkaya a cikin ruwa idan mutum an jefa shi ruwa in ya iya ruwa za ka ya fito sama yana yana ninkaya to wannan ninkaya din in mutum ya kware to ita ake kira ninkaya to Allah ya ce da masu ninkaya ninkaya su wane ne masu ninkaya anan tunda ba a faɗi sunansu ba aikin aka faɗa don haka suwaye shine aka yi fassara har guda shida fassara ta farko almala'ikatu to su mala'iku me suke yi tasbahu bi arwahil mu'minina idan suka sakko kamar suna ninkaya daga sama in suka zo ɗaukar ran mumini haka suke zuwa kamar suna ninkaya sai su ɗauka su tafi da shi cikin farin ciki shi kuma ran yana ƙamshi haka ran mumini yake fita an ɗauko wannan fassara daga Ali bin Abi Talib da Malam Ibn Sa'ib ay yaqbiduna arwahal mu'minina suna karɓar rayukan muminai kallazi yasbahu fil ma'i kama wanda yake ninkaya yake iyo a cikin ruwa fa ahyanan yangamisu wa ahyanan yartafi'u wata ran kaga yayi nutse wata ran kaga yayi sama to irin wannan hawa da saukan ay ha sallan rafiqan suna cire ta cirewa cikin sauki sun mai da'unaha hatta tastariha sannan kuma su dan ban mutum ya huta na biyu annahumul mala'ikatu yanziluna minas sama'i musri'ina mala'ikun da suke sakkowa daga sama cikin gaggawa kama yuqalu lil farsil jawad sabih idan doki ya zo mai tsananin gudu ana kiransa sabih iza asra'a fi jarihi in yana da sauri a wajen gudu ji malam mujahid malam abu saleh da malam farra ko annahul mautu yasbahu fi nufusi bani adam mutuwa ce lokacin da take ninkaya a cikin jikin dan adam da wani ya mutu ya dane sai ya bayanin yadda ya ji amma abin sai dai ka suranta yadda malamai suke faɗa su ma ba mutuwa suka yi suka dawa kuma wani lokacin da ya mutum ba shi yake ba da bayani ba saboda haka bayanin duka ana kwatanta yadda aka fahimci nassin ne saboda haka kamar ana zarar rai wani abu dai da mutum zai ji kama ana iyo a jikinsa ana ciro can a ciro can a ciro can ana tattaro abubuwa daban-daban sai kawai mutum ya ji kuma ya fita gaba ɗaya to shi yasa yace abinda aka fassara wannan kenan a ji malam mujahid ko anna hasufunu tasbahu fil ma ko ana nufin an rantse ne da jiragen ruwa waɗanda suke ninƙaya akan ruwa ba su nutse ba in ji malam ata'u wa anna hannujumu wa shamsu wal qamaru kullum fi falakin yasbahuna ko taurari da rana da wata wanda Allah ya ce suna cikin falakinsu suna yin iyo ji malam qatada da malam abu ubaida na shida anna hal khailu ko ana nufin dawakai kamar yadda Allah can yace wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a to can ma dawakai ake yabo waɗanda suke kai farmaki domin kare addinin Allah ko yaɗa shi to shi ma an yi wannan fassara da shi akan haka in ji malam mawardi sai Allah ce fasabiqati sabqa da masu gaggawa wajen tserewa as-sabqu shine Allah ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat ku yi tserereniya wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna as-sabqu mutun ya riga ka ko ya tsere maka ko ya guje maka wanda ba za ka iya tarar da shi ba to anan ma an yi fassarori guda biyar ko dai mala'iku ake nufi su ne masu sauri da gaggawa amma anan shine annaha tasbiqu shayatin bil wahyi ila al-anbiya idan aka aiko mala'iku su kawo wahayi zuwa ga annabawa to sukan yi gaggawa su wuce shaidanu ba tare da sun ga saƙon ko sun ji saƙon ko sun ga abin da ake ɗauke da shi ba Ali bin Abi Talib radiyallahu an da malam masruku na biyu annaha tasbiqu bi arwahil mu'minina ila aljanna sukan yi sauri da tsere wajen kai rayukan muminai zuwa ga aljanna in ji malam mujahid da malam rauku ko annaha sabaqat bani adama ila imani su suka riga 'yan adam karɓar imani daga Allah in ji Malam Asad. Na biyu, annaha anfusul mu'minina ana nufin rayukan muminai tasbiqul mala'ikata shauƙan ila liqa'illah mumini tuni ya tafi wajen Allah saboda tsabar shauƙi da yake yi wa Allah fa ya qabiduna ha wa qad ayanatu surura sai a ɗauki ran mumini yana cikin farin ciki ya riga ya gabata kafin ma a zo ɗaukar ransa da zuciyarsa ji malam abdullahi dan mas'ud na biyu anna hal mautu yasbiqu ila nufus ana nufin mutuwa wal yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى to kaga wannan duka ana nuna mana yadda Allah yake gudanar da al'amarinsa aqidar da wannan guri yake koya mana shine tadbirullah almudabbir Allah shine almudabbir shi yake gudanarwa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake ɗaukakawa shi yake ajiyewa shi yake kashewa shi yake rayawa ahwal na rayuwar ɗan adam kulla yawmin huwa fi sha'ani to shine wannan ko annaha al-maut annaha an-nujumu yasbiqu ba'dahu ba'dan fi sayri taurarin da suke tserereniya a wajen tafiya a cikin falakin su inji malan qatada wa annaha al-khailu inji malan ata'u fal mudabbirati amran da masu shirya yadda za a gudanar da lamura at-tadbir shine tsari da gudanarwa da kuma tsarawa da gudanarwa gaba daya ji abdullahi dan abbas ya ce mala'iku kenan mala ta'u ya ce wukilat bi umurin arrafahumullahu al'amala biha an wakilta su su yi wani aiki wanda Allah ta'ala ya sanar da su ayyukan mala abdurrahman bin sabit ya ce yudabbiru amra duniya arba'atun waɗanda Allah ya ɗora musu nauyin wasu ayyuka manya-manya guda hudu su ne mala'ikun nan da annabi yake tawassali da kasancewarsu halittun Allah ko wanda Allah ya halicce su ina cewa Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ard alimal ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi min alhaqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim an ce duk sanda shekul islam ibnu taimiyya zai yi munazara sai ya karanta wannan addu'ar allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqqi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan ya zo a hadisi manzo Allah yana karanta wannan addu'a idan ya tashi qiyamul layli da daddare sai ce Allahumma rabba jibrila ya Allah wanda ya halarci jibrila wa mika'ila ya halarci mika'ila wa israfila da israfila fatiras samawati wal ard Allah kai ka kago sammai da ƙasa anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifuna kai za kai hukunci a bayinka ranar alkiyama bisa abin da suke saɓani ihdini da haka ina roƙonka ina kamun ƙafa ka shiryar da ni limaktulifa fihi min alhaqi saɓanin da aka yi ka nuna min gaskiya a ciki innaka tahdiman tasha'u ila siratin mustaqima kai kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa tafarki madaidaici sai ce ya mu'allima ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni sai ce ya Allah da ya sanar da Ibrahim ni ma ka sanar da ni ya wanda ya fahimtar da Sulaimana ni ma ka fahimtar da ni addininka saboda haka wannan babban tawassali ne da kamun kafa ya kamata mu almajirai mu dinga koyan irin waɗannan addu'o'i na tawadu'u da neman kariya daga Allah kakka ɗauka karatunka ko iliminka ko ƙwarewarka ko dagewarka za ta kai ka ka tsira sam sai da taimakon Allah da iyawarsa to saboda haka yace to abinda ake nufi mala'ikun nan guda hudu jibrilu wa huwa muwakkalun bir riyahi wal junud mala'ika jibrilu shi aka wakkala wa iska in za a yi tsawa ko za a kawo wahayi ko za a turo wata bataliya to jibrilu ne shi yasa yahudu suka ce su ba sa son jibrilu abokin gaba su kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirina dan me zaka ki malaika jibril me ya maka shi dan sako in alaihi illa al bala isar da sako yake ba shi da laifi to shi ke wannan wa mika'i huwa muwakkal bil qatar wan nabati shi kuma mika'il shine aka wakilta shi harkar ruwa da tsirrai da sauran waɗannan abubuwa wa malakul mauti huwa muwakkalun bi qabdil arwah wal anfus shi kuma wannan shi ke ɗaukar rai da can muna yara an ce mana sunansa azra'ilu to sai daga baya malamai suka ce malakul mautin nan da qur'ani ya faɗa a nan za a tsaya kalman azra'ilu ba a ganta a alqur'ani ba kamar yadda aka ga jibrilu aka ga mika'ilu kuma israfilu an gan shi a hadisi amma ba a ga azra'ilu a hadisi ba ba a gani alqur'ani ba shi ko mala'ika ba a taron suna a sa masa suna dole a jira sunansa ko dai ya tabbata akwai a alkur'ani ko ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi sai mu kira shi da shi da maimakon azra'ilu sai mu ce me malakul mauti haka Allah ya ce mala'ikan mutuwa qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum to sai kuma malakul mauti wa huwa muwakkalun bi qabdil anfusi wal arwa sai israfilu wa huwa yanzilu bil amri alaihim shine mai wato saukar da wannan al'amari na busa wanda an yi busa duk za a suma in yi ta biyu a mutu gaba ɗaya sannan a tashi ko in yi ta farko duk a mutu in yi ta biyu kuma a tashi shi ya gama aikinsa shi yasa annabi ya ce yaya zan nutsu hankali na ikwanta bayan sahibul karni mai kaho ya yi haka ya ja numfashi ya ɗaga ƙahonsa yana jira a ce busa yanzu a haka yake mala'ikan ya ja ma ya yi haka jira yake Allah ya ce saki da ya busa sai kawai kowa ya faɗi ya mutu saboda tsananin ƙara mai ƙarfi duk za ta kashe wani abu mai motsi a duniya duk sai dai kaga gawawaki ba ma mai binnewa ba mai cin gado da alƙalin da da waye duk kowa ya mutu da mai tsaro da wanda ake tsarewa duk an mutu kawai in yayi ta biyu kuma sai a tashi to shikenan an mutu an tashi sai hisabi kowa sai ya karɓi sakamakonsa ko da dama ko da hagu to shine yace waɗannan sune almudabbirati amra sai Allah ta'ala ya ce yawma tarjufur rajifa ranar da mai firgitarwa za ta yi girgiza wato busan nan ta farko kenan hiyan nafhatul ula allati tamutu minha jami'ul khalaiq war rajifatu sayhatun azimatun wata ƙara ce mai tsanani fiha taraddudun war tsirabun karra'adi idza tamahhaba wato tsantsan ihu ne da ƙaraji wanda in ya fito kowa ya ji sai ya faɗi kawai ya mutu tarjifu ta taharraku harakatan shadida tana girgiza tana vibration idan aka busa wato da wani an busa yana nan da sai ya tashi mana ya abin yake ne to amma ba a busa ba har yanzu kuma in an busa ba wani bayani kowa ya ji ya mutu kawai don haka ba wani wanda zai ba wani labari shi sa ranar alkiyama da aka ce za a tashi zindir an kwaɓewa kowa wando da hula da takalmi da agogo da sauransu nana aisha ta ce to ai wani sai ya tsaya yana kallon tsiraicin wani annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama bala'in da ke gaban mutum bai ma san tsirara ake ba yawan kaga wani yana kallon tsiraicin wani shi an tsaye ki kenan to saboda haka wannan ita ce tsawa da za a yi tatba'u har radifa sannan mai biye da ita tana biye da ita tace busa ta biyu وهي النفخة الثانية ردفت الأولى تازو دب دا إتا دا أني دير باب دا إوازاء دير أي جاءت بعدها وكل شيء جاء بعد شيء فهو يردفه duk abin da ya zo a bayanka shi sa ake cewa huwa radifun nabi idan aka goyo mutum aka kuturna shi ma'ana aka goyo shi ko akan jaki ko alfadari ko keke ko mashin a larabci sai ka ce wa huwa radifi ma'ana na goyo shi ba a bayana ba a bayan abin da yake ɗauke da ni wa huwa radifun nabi ko hadisin ma'az da hadisin abdullahi dan abbas ya ce ya gulam inni u'allimuka kalimat da kuma a ta'rifu a tadari ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala allah waɗannan hadisan duk sun zo da kalmar radif to tatba'u har radifa qulubun zukata yawma izin a wannan rana wajifa a firgice take ai shadidatul irtirabi tana cikin tsananin firgita da razana da tsoro da kaduwa lima ayanat min ahwali yawmal qiyama saboda bala'in da ta gani na alkiyama absaruha idanuwan masu wannan zuciya khasha'a tana cikin kaskanci ai zalilatu limuayanatin nari za ta kaskanta idan ta hango wuta malam atsa'u yace wa hazihi absaru man lam yamut alal islami amma fa wannan idan da aka ce absaruha khashi'a irin idan waɗanda suka mutu ne a kafirci ya ƙuluna Allah ce suna cewa a duniya dalilin da yasa bala'i ya hausu kenan a iza a inna lamarduduna fil hafira yanzu mu za a mayar da mu kan doron ƙasa alhafira alhafira an ce alhayatu ba'dal maut yanzu in mun mutu za a dawo da mu to shine aka dawo da su din kuma aka tattaka su ma'ana anarji'u a haya'an ba'da mautina shine ma'anan hafira kalman hafira a inna lamarduduna fil hafira yanzu mu za a mai da mu rayayyu bayan mutuwa shine fasara ta farko wannan shine kaulin abdullahi dan abbas da malam atiya da malam suddi da malam fara'u yace ya anuna anuraddu ila amrin al-awwal ila al-hayati yanzu a mai da mu al'amarinmu na farko bayan mutuwa laraba suna cewa a taitu fulanan su marja'atu ala hafirati na je wajen wani sannan na dawo da baya da baya ai raja'atu min haythu ji'itu mal abu ubaida yace yuqalu raja'a fulanun fi hafiratihi wana ya koma cikin inda ya fito wa ala hafiratihi idza raja'a min haythu ja'a wannan shine malam zajjaju yace na biyu an na al'ardun lati tuhfaru fiha quburuhum wato za su dawo kan ƙasa bayan an binne su a cikin ƙasa za su dawo kanta wai musu suke shikenan ka tafi ka tafi kenan hayatu na duniya na mutu wa na hayawa ma na hannu usi kawai mutuwa muke murayu kawai ba babu wani abu wa ma yuhlikuna illa dahar yau da gobe ne kawai sai ka mutu kawai shikenan su a aqidar su abinda suka dauka kenan to Allah ya ce ba haka bane fa summiyat hafira don haka aka kira ƙasa hafira ai mahafura wacce ake yin gini ko ake ramu a kanta ana cewa ma'in dafiq ai madfu ko aishatu radiya mardiya kenan wannan shine yake cewa inna lamarduduna ila al-ardi khalqan jadida za mu dawo sabuwar halitta malam kutaiba ya ce alhafira ai ila amri am, ila awwali amrina za mu dawo farko kun ga kenan su inkarin wannan aƙidar da mu muka yarda da ita cewa akwai tashi bayan mutuwa to su mamaki suke ya za a ce ka tashi ba sa tunanin da ya aka yi aka yi ka ai yafi yin ka shine ma yafi sauki dawo da kai yafi sauki kirkira abu daga babu in ma wahala ne yafi wahala fiye da maimaita shi balle ba wani abu mai wahala a wajen Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakun wa man fassaraha bil ardi fa ila za yazhabu annaha budi'ina wai daga ƙasa aka fare mu yana cewa a hafiratun ala sala'in wa shaibin ma'azallahi min safin wa ari a hafiratun yanzu wace ƙasa ce ala sala'in wa shaibin akan sanko da kuma furfura ma'azallahi min safin wa ari muna neman tsarin Allah daga sakarci da kuma abun kunya ka annahu a arji'u ila ma kuntu alayhi fi shababi min al-ghazali was-siba ba'da ma shiftu was-sal'atu bayan nayi furfura nayi sanko na dawo yaro kun ga anan yana nufin hafira tana nufin ƙasa na uku annal hafira annar aina lamurduduna fil hafira yanzu mu za a mai da mu cikin wuta kenan mun yi asara Allah ya ce a iza kunna idaman nakhira yanzu idan muka kasance kashi wanda yake rududdigagge shi an nakhira in kana son ka gane nakhira idan aka samu zago ko gara ko ɗayar su uku ne ko masu cin kara idan suka shiga ciki suka rarake shi suka rarake shi nan ta waje ba za ka ga komai ba amma da ka taba shi sai me sai ya ragargaje to haka kashi an nakir shine wanda abin nan wato abin nan ya shiga cikinsa ya rarake shi yadda da ka taka shi sai ka ji ya rububbuke yake ai za kunna izaman wa rufatan a inna lamaba'uthuna khalqan jadida Allah ya ta maimaita wannan ci alkur'ani har sau tara wanda suke yawan faɗar cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idama wa hiya ramim wane ne zai raya kashi bayan ta zama ramim ta riddige ko wa qalu idza kunna idaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقذون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا سورة إرس ما كوكي ما كوكي شي نبكا نازبا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإذاما أئن أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ma'ana ba'uda summa ba'uda limatu adu sam sam sam sam ba zai yi a dawo da ku ba in ji arna Allah ya ce za ku dawo ko za ku yi bayani za ku sha mamaki qalu a idza mitna kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun a idza mitna kunna turaban wa idhaman a inna lamadinuna yanzu a yi mana sakayya bayan mun mutu mun radaddage وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وإذاما أئنا لمبعوثون أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا حتى wannan ‘yan yatsun hannun naka da tafin da zanen Allah sai ya maimaita shi ya dawo da shi sabo saboda haka wannan aƙidar ta tashi aƙida ce da su ba su yadda da ita ba shine Allah suka ce a idza kunna izaman nakira yanzu idan muka koma ƙashi wanda yake rududdigagge tilka izan karratun khasira lalle wannan maimaici ne fa mai asara in dai an dawo da mu to kuma mun yi asara ƙalu tilka izan karratun khasira suka ce lalle a yayin nan ta zamo cewa maimaici ne wanda yake cike da asara ai irudidina ba'adal mauti لنخسرن بما يصيبنا مما يعدنا bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in dai ko mun dawo cikin rai to ko mun yi asara bisa abinda annabi yake mana alkawari zai same mu in ya same mu mun gama yawo fa a'lamahumullahu bi suhulatil ba'th alaihi fa idza hiya zajratun wahida Allah ce sai ga ta tsawa ce guda ɗaya tak saihatun fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ya ce tsawa ce ƙwaya ɗaya tak sayhatun fi suri yasma'unaha min israfila wa hum fi butunil ardi fa yakhrujuna da an yi tsawa an busa sai kaga kowa ya dawo bisahira akan a faizahum bisahira as-sahira wajhul ardi sai su dawo sama dama Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha akhrajatil ardu asqalaha duk wani abu mai nauyi a cikin ƙasa mutum ne mai duk ta ballako shi waje kowa ya dawo sama saboda haka ba maganan gudu as-sahira wajhul ardi inji malam abdullahi dan abbas da malam mujahid da ikrama da dhahhak malaman luga suka ce ka annaha summiyat bi hadha al-ism لأن فيها يوم نوم الحيوان وسحرهم saboda rashin bacci wasu na bacci wasu ba sa bacci wannan jibril inda baitul maqdis to Allah ta'ala yace mai na'am hal ataka hadithu musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم Allah ta'ala ce hal ataka hadithu Musa tabbas hal bi ma'ana qad ataka hadithu Musa ai tabbas labarin annabi Musa yadda ta kwashe da Fir'auna an maka bayaninsa da yawa a cikin Alƙur'ani annabi Musa an kama sunansa sau ɗari da talatin da shida Fir'auna an kama sunansa sau saba'in da hudu babu wata kissa da Allah ya ambata mai yawa a cikin alkur'ani kamar kissar annabi Musa da yadda ta kwashe tsakaninsa da fir'auna da ko mutanensa na banu Isra'ila izna dahu lokacin da muka kira izna dahu rabbuhu lokacin da Allah mahaliccinsa ya kira shi bilwadil muqaddas da cikin wannan kuri kwari tsaftatacce tsarkakakke duwa shine dutsen tsuwa izhab Allah ya ce masa tafi na mai da kai manzo na baka wahayi ila fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna innahu daga shi fir'auna ya wuce gona da iri saboda ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ya ce fa auqidni ya hamanu ala tin fa ja'alli sarhan la'alli attali'u la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa yana so ma a yi masa ginin katanga hawa-hawa wai zai je sama siyaki da Allah kuma yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun sannan ya dinga kashe yara maza da mata inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidina to Allah ya ce tafi wajen fir'auna ya wuce gona da iri faƙul ka ce masa hallaka ila an ta zakka shin kana buƙatar in shiryar da kai ka tsarkaka daga shirka ka daina laifi ka dawo kan tauhidi wa ahadiyaka kuma in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga Allah mahaliccinka fatakhsha ka ji tsoron saba masa ka bi shi don ka tsira fa'arahul ayatal kubra annabi Musa inuna wa fir'auna aya mafi girma shine hannunsa ko sandarsa cikin ayoyin nan guda tara fitisi ayatin ila fir'auna fakazzaba sai fir'auna ya ƙaryata annabi Musa wa asa kuma ya saba masa yaki imani thumma adbara sannan ya ba da baya ya sa'a yana gaggawa cikin barna da aikata laifuffuka fahashara ya tara 'yan majalisarsa da mabiyansa da 'yan jam'iyyarsa fanada ya ƙwalla kira a tsakaninsu bayan an yi shela an yi yekuwa an tara jama'a ya hau duro ya ce faƙala ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne mahalicinku mafi girma in ma kuna da wani mahalicin to ni ne babba fa akhadahu Allahu sai Allah ya danke shi nakalal akhirati narkon azabar maganarsa ta farko wal'ula akhirati ta ƙarshe wal'ula da ta farko ma'ana maganarsa biyu ce ta laifuffuka ko Allah ya kama shi a nan duniya da kuma lahira ko kuma maganinsa da ya guda biyu da ya ce ana rabbukum la'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi shine nakalal akhirati narkon azabar ta ƙarshe wal'ula da kuma ta farko inna fi zalika la ibratan lalle a cikin wannan akwai izina liman yakhsha ga wanda yake tsoron azabar Allah a antum ashaddu khalqan Allah ce ku ne kuka fi tsanani a wajen halitta amis sama'u ko ko sama banaha Allah ya ce da na gina ta rafa'a samkaha Allah ya ɗaukaka gininta ta yi sama fasawaha kuma ya daidaita ta ta yadda bata tsage ba bata huje ba bata karkace ba bata zame ba bata tambal tambal ko bata rikitowa ko ba a jin rukukinta wa aghtasha lailaha kuma Allah ya duhuntar da daranta wa akhraja duhaha ya kuma fitar da hantsinta ai rana ai hantsi ai safiya ai dare komai akan tsari yake tafiya wal arda ba'da zalika ita kuma ƙasa bayan haka da haha sai Allah ta'ala ya dunkule ta ya mulmule ta ya cure ta ta zama kamar kwai akharaja minha ma'aha Allah ya fitar da ruwanta daga cikinta wa mar'aha da makiyaya inda mutane za su wato za su kiwo da inda dabbobinsu za su kiwo wal jibala su kuma duwatsu arsaha Allah ya kafe ƙasa da duwatsu li Allah ta mi da bikum don ka ta dinga tambal tambal da ku mata'an lakum wannan jin daɗi ne a gare ku wali an'amikun da dabbobinku ku ku ci dabba ku ta ci kuma ku yanka dabba ku ci ƙarin abinci akan abinci kenan na'am فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى idan babbar musifa ta zo mafi girma ita ce alkiyama yau ma ya insanu ma sa'a a ranan nan mutum yake tuna duk abin da ya aikata wa burzatil jahimu za a fito da jahannama jahimu a fili liman yara ga wanda yake ganin ta gata a fili karara fa amma man tsaga wanda ya wuce gona da iri cikin sabo wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima wutar jahimu hiyal ma'awa ita ce makoma a gare shi wa amma man khafa maqama rabbihi wanda ko ya ji tsoron matsayin Allah wato tsayuwa a gaban Allah ko matsayin Allah wani hannafsa kuma ya hana zuciyarsa anil hawa bisa bin san rai ya bi nassi ya bi shari'a ya bi addini ya bi sunna fa innal jannata hiya ma'awa wannan aljanna ce makomarsa yas'alunaka anis sa'ati suna tambayanka game da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne matabbatarta yaushe za a yi fima anta min zikiraha to kai a cikin me kake a cikin ambatonta ai ba aikinka ne ka gaya musu yaushe za a yi ba su bari ni zan kawo ta da kaina ilaihi raddu ilmu sa'a ga Allah ake mai da wannan rana ila rabbika muntahaha matukarta ko karshenta ko inda za iyakarta yana ga Allah mahaliccinka wato iyakar saninta kenan inna ma anta munziru man yakhshaha kai mai gargadin wanda yake jin tsoronta ne yayi aiki don Allah ka annahum yawma yarawnaha kai ka ce su ranar da suke ganin alkiyamar ga ta nan tafe lam yalbasu ba su zauna a duniya ba illa ashiyatan sai yammaci kawai au duhaha ko kuma hantsin wannan yammacin wato kamar ba su zauna a duniya ba idan aka tashi alkiyama to nan shine karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya ba mu ikon aiki da abin da zai jawo mu samu ni'imar wanda suka faɗi azaba Allah ya ba mu ikon tsare kanmu daga aikin da zai sa mu faɗa azabar abin da aka ce a yi Allah ya ba mu ikon yi abin da aka ce a kudire Allah ya ba mu ikon kudirewa abin da aka ce a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ya samu cikin ceton manzan Allah da alƙur'ani Allah ya sa alƙur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba akwai magana zuwa gidan fursun wanda shine dama aikin da muke na ƙarshe a cikin ayyuka bayan mun gama ziyarar garuruwa mun gama wa'azuzzuka na unguwanni an gama rabon kayan abinci da sutura yau na ga motar mu tana ta zirga-zirga lungu-lungu saƙo-saƙo suna kai wannan saƙo ga marayu na ɗinkin sallah da abinci da magani da, da sutura da kayan sallah yara suna ta farin ciki yadda muka haɗu gaba ɗaya muka faranta ma yaran nan rai Allah ya faranta mana rai duniya da lahira man farraja an muminin kurbatan min kurabid duniya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama zaka yan uwa a ci gaba da kawo taimako na abin da aka amince za a iya aika saƙonsa zuwa kurkuku za mu aika ma 'yan kurkuku da saƙo na kayayyakin sawa da dabino da magi da sauran abubuwa da ake kawowa su omo su sabulu wanda suka saba kowa sai kawo gudunmawarsa daga yau zuwa gobe in ma kafin yamma ne za ka kai ofis ɗinmu na da'awa to ka kai wannan taimakon allah ya wa kowa da alkhairi in ma akwai na abokinka da za ka gaya masa cewa za a kai wa 'yan uwan musulmi da suke cikin kurkuku gudunmawa da taimako to in ka ga zai karɓo ko ya baka sakon ka kawo to ana marhaban da wannan sako Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana baki ɗaya akwai sutura ma kayan sawa amma da Allah ka aka mana rubabbu kada sai ka gaji da riga ka ta da kai da ita ka gaji ka gaji duk ta soshe ta kusa mutuwa ka ce mu kaiwa a nan muke aje su in aka kawo muka tsintsince masu kyan wanda ba su da kyan a nan muke barin su mu ma saboda haka ba za mu yi dako kuma dakon ya fi abin da muka ɗauko wahala ba malam na tsinci jinjiri ne sai na na tsinci jariri sai na je hukuma ta mallakar min da shi ko zai iya gado na ba zai yi gadon ka ba sai dai in ka riƙe shi kai masa wasiya wasiya ma wata ran tafi gado yawa shine ka yi wasiya in na mutu a ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyata a ba ma yaron nan saboda ni na rike shi kuma ni ne wahala da shi kuma ni na rene shi amma ba shi da gado tunda ba kai ka haife shi ba malam in mun tashi a shago mahaifina baya sallama ta to ai wanda ya haife ka ai ya gama sallamar ka wace sallama kake so mahaifinka ya maka bayan ya haife ka akara maka Allah to shine nake sallamar kaina a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma kadan kadan ne ko akan ya halatta to abin da za mu ce ma ka yi haƙuri ka bi mahaifinka tunda dai shi yake kai muku tuwo gida yake ɗaukar nauyin makarantarka da iliminka da komai ka yi haƙuri haihuwarka da ya ya sallame ka kada ka dinga sallama kanka eh kaɗan kaɗan ɗin na ai shine zai tari ya zama mai yawa ka yi haƙuri da Allah malam ko zan iya ɗaukar mareniya ƙarama ta yi min yan aikace aikacen gida ina biyanta sai dai ka ɗauki baban marayin saboda ƙananan yara ba ma so ana azabtar da su ko ana sa su aiki mai wahala kar ta zama baiwa so muke ka haɗa ta da 'ya'yanka su tafi makaranta amma babarta wacce ta tsufa wannan ka iya sa ta aiki ka dinga biyanta shi ta kuma a kai ta makaranta abinda muke so duk wanda zai ɗauki mareniya ya haɗa ta da 'ya'yansa su dinga tafiya makaranta ka samu lada amma ba za ka kai 'ya'yanka makaranta kuma mareniya ka sa shi shara da wahala ta tashi ba ilimi ba rayuwa mai kyau ba amma babarta wacce ta tsufa ka iya ɗaukanta ka dinga biyanta ita kuma ta dinga kula da 'ya'yanta yace malam menene fa'idar haɗiyan alkama bakwai da ake yi a safiyar sallah ƙarama kafin a ci abinci babu dalili daga shari'a da ya ce ka haɗi alkama guda bakwai kafin ka ci abinci abinda aka ce ka ci dabino ko kai karin kumallo kafin ka tafi wato a filin idi a sallah wacce za mu yanzu mai tahowa insha Allah ita kuma waccan sallah sai an dawo ma sannan ake kari wannan ya ce malam na yi wa wani aiki sai ya ƙi biya na na yi na yi sai ya ce in bar shi da Allah ma sai na ce na bari daga baya ce gashi sai na ce ai na riga na bari ga Allah wai na sarwantar da haƙina eh to ai barin da kai ga Allah dama ya saka maka ne tunda ya kawo sai ka karɓa sakayya kaga da ka bar shi da Allah ya matso maka shi ya kawo maka haƙinka so da aka karɓa haƙinka ka sa a jihu har yanzu dai ka bashi da Allah ɗin tunda dama da wa za ka bashi in ba Allah ba malam wai babu laifi in na manta na bayyana aya ɗaya ko biyu a fatiha inda ake sirrantawa e wa sirru fi ma yujharu fihi wal jahru fi ma yusarru fihi malamai suka ce idan sirrantawar ba ta yi nisa ba to babu laifi mutum ba sai ya yi sujjada ba sai ta yi nisa ne wato ko kuma boyewar ta yi nisa shine sujjada take hawa kan mutum to akwai gudunmawa da aka saba kawowa buhun shinkafa daga zainab ta hannun al'amin ta ce a bawa marayu kuɗi dubu ashirin daga wani bawan allah ya ce a saka asusun marayi kuɗi dubu sittin da biyar daga wani bawan allah ga yadda ya ce ya ce dubu goma sha biyu dubu ɗaya ɗan da ake biya na asusun marayu na akawun ɗin marayu a mahaifiyarsa Allah ya ƙara mata lafiya ya biya mata na shekara dubu sha biyu shi ko mahaifinsa ya sakawa shi ma a cikin wannan akawun ya buɗe masa sadaka jariya dubu sha biyu ya ce a yi wa iyalinsa addu'a Allah ya gafarta mata akwai matarsa da ta rasu ya sa mata hannun jari dubu goma sha biyu na shekara a cikin asusun marayu dubu goma sha biyu wato ɗaya iyalin tasa ita kuma bukata take da shi Allah biya mata ya buɗe mata account dubu goma sha biyu kuma ice shi ko bukatar sa yake so Allah biya masa nasa ne dubu biyar ɗansa ɗaya ɗansa daga ɗansa Allah ji kan mahaifiyarsa ko wannan daban ne kenan dubu ɗaya da ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce harkokin kasuwancinsa sun tsaya a bai kamata su tsaya ba ya kamata a tunkuɗa su amma ka ƙaro ɗan kuɗi sai a ƙara tunkuɗa maka su dubu ɗaya daga wata baiwa Allah sallaya guda ɗaya Allah biya Allah ya bawa lafiya iyaye mata Allah ya yi mata damuwarta dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a sai ɗari biyar daga wani ɗan uwa shi ma ya ce a yi masa addu'a da wani ma da ya kawo ɗari uku shi ma akwai alkur'ani guda hamsin da kuɗi dubu goma sha ɗaya daga wani ɗan uwa ce a masa addu'a shi da iyalansa da mahaifansa Allah biya musu bukatu akwai atamfa turmi hudu shi ma daga wani dan uwa a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa akwai kuɗi dubu biyar daga Musa Funa Kaye a sa asusun marayu a yi masa addu'a akan bukatunsa na alheri Allah ya biya masa kuɗi dubu uku daga yaron Musa Funa Kaye yace shi kuma a yi masa addu'a shi ma Allah ya biya masa bukatunsa a tamfa turmi ɗaya daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alheri jakunkuna guda ashirin da biyar daga hajiya aishatu da hajiya bulkisu waɗanne irin jakunkuna ne na mata wanda ake na sallah ka san marayu ya kamata mu rataya musu irin jakan nan da masu iyaye suke rataya wa 'ya'yansu su ma su ji daɗi a rayuwarsu to Allah ya saka mata da alheri da ta kawo jakunkuna guda ashirin da biyar a bawa waɗannan bayan Allah ‘yan kunna kuma guda ashirin da biyu daga wasu ‘yan uwa mata suka ce a musu addu'a a sawa marayu a kunnansu su ma su ji daɗin ranar sallah shadda yadi ashirin a tamfa turmi uku daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta a tamfa turmi hudu daga wata ‘yar uwa ita ma baiwa Allah a yi mata addu'a Allah biya mata bukatu na alheri ɗari biyu Allah ya ba mu zaman lafiya ni da mijina in ji da wata baiwa Allah wata baiwa Allah ɗanta ya ɓata tana roƙon addu'a Allah ya kare shi ya dawo da shi lafiya to duka waɗannan buƙatu ga baki ɗaya da makamantansu to gobe shine ƙarshe na zagayen garuruwa da muke yi sai a daure a fito domin mu je garin da ba Allah ya samu dace اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا الله منا كامن كفا توسلي yan uwan musulmi da ake ta murza su ake musu aman wuta da lugudan wuta daga yahudawa na isra'ila kan falastinawa allah ka cece su allah ka mayar da lugudan wutan nan kan yahudawa allah ka aika musu tsairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil allahumma ja'alhum ka asfin ma'kul allahumma zikhum tamzika allahumma damdimhum dimdama allahumma mazziqhum kulla mumazziqin allahumma arsil alaihim tsairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil اللهم اجعلهم كأسف معقول اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك